الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين cigaba da karatunmu insha Allah mai da muka yi bayani rana ita yau a lalle 'yan uwa gaba ɗaya sun sani wannan wata da muke ciki watan sha'abana ne wata ne wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kwadaitar a yawaita yin ibadu a ciki musamman ibada ta azumi ko kuma na filfili ko kuma abin da ya kama da wannan duk da abin da aka kira shi ibada an kwadaitar a kan mutum ya dage ya yi taɓa ma'ana a na filce yawaita yi a cikin wannan wata karatun ƙur'ani da yawa ambaton Allah da yawa istighfari da yawa da salati annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama musamman a ce rana ta nisfu sha'aban wanda ma'aiki alaihi salatu wa salam a hadisai da yawa tare da wasu hadisan da ifai ne sai da tuna insha Allah ya kara mata yadda tana cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam sai fita daga cikin ɗaki na na ɗauka cikin gida ya koma wajen sauran mata ai da na tashi na duba baki a ya shiga da na tambayi sai yake ce mana baki san yau nisbu sha'abana bane saboda haka irin wannan ranar ne Allah subhanahu wa ta'ala yake saukar da rahamarsa yake saukar da gafaransa ya karbi ayyuka wanda ai aka aikata baki da irin wa'annan ranakun ne saboda haka lalle ranar nisfu sha'bana yana ciki saboda haka yin wa musulmai lalle ana bukata mutum ya yawaita azumi yawaita na filfili yawaita azkar duk da abin da ya sawwaka musamman a cikin wannan dare na goma sha biyar Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka amince mana Allah ka sa mana cikin yantattun bayin Allah Allah ka sa mana cikin yardaddun bayin Allah Allah ka sa mana cikin masu aminci masu amana masu gaskiya masu yi dan Allah lillahi ilallahi min Allah bijahi sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka abu na gaba abinda yake yawaita a wasu wurare musamman idan muka koma zamantakewanmu na aure abinda yake jawo saki ko kuma abinda yake sa a yi sakin ko menene ma sakin kansa insha Allah bayaninmu na yau akan wayan na abin da ya shafa auren ya zai kadaita saboda haka lalle musamman matasa wanda ba san ma yaya auren yake ba ya kamata idan za su yi aure su san menene aure me ya kamata a yi a aure wani ilmai ne ya kamata shi matashi mutum mai niyan aure ya sani kare ɗauka aure kayan kawai kayan sha'awa ce daga ya ɗauko sha'awarsa kawai zai yi aure babu dalili a ba haka ake yi ba kowane ba musulunci dalili ake yi auren ma sai akwai dalili ma'ana dalili akwai abin da za ka yi auren akwai inda za ka ajiye ta akwai inda za a ciyar da ita akwai inda za a mata bukatunta lalle a nan ne shi mai niyan aure zai tashi auren kuma ana auren ne dan Allah saboda bautar Allah subhanahu wa ta'ala bayan an yi auren Allah subhanahu wa ta'ala ya daura nauyi da yawa akan shi mijin wajen kula da haƙƙu na wannan iyalin nasa kamar da kullum muke maimaita kamar da aka sani musamman kula da ita da addininta da lafiyanta da tufafinta da inda za ta zauna dukansu gaba ɗaya ciyarwa da shayarwa gaba ɗaya na kan wannan namiji amma abin da ba a so sakar baki kawai mutum lokaci ɗaya ya dinga zagin iyalansa lokaci ɗaya ya dinga ci musu mutunci lokaci da ya nuna tunda shi yana da auren ka yana da kuɗi in ya tashi auren ma canjawa zai yi kamar riga ya zama mai auren sha'awa to irin wayannan abubuwan ne abin da zai kawo sakin duk da mai yiwa ne za a yi amma yana ɗaya daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala baya so dama shi kalma mana ƙwara na sakin nan dama lafazi ne na jahiliya tunda wani abu ne na yanke ƙauna tsakanin mutane guda biyu dama da farko ma abu ne na jahiliya to amma musulunci da ya zo ya karfe yi saboda masalahan da yake ci amma musulunci sai ya sanya hukunce-hukunce ya sanya wasu abubuwa a jerance ya musu iyaka saboda a kada cuci wannan kada wannan ya cuci wannan saboda shi auratayya ya dawwama ma'aurata ya zauna lafiya amma ma na sa'aluka dama warware wani abu ne na alkawari da aka yi wanda aka karba daga wanda aka ɗauko daga kalma na saki shine aika ko kuma bari ma'anansa shari'a kuma shi ne ƙarshen alaƙa na auratayya tsakanin mutanen nan guda biyu wannan saki an yi shi ne a bayyane ko kuma an yi shi ne a kinaya saboda haka an yayi sakin ne a bayyane ga shi nan ya ce ya yi saki a bakinsa ko ya rubuta a rubuce ko ya kirawo shaidu ko kuma ya yi kinaya tafi jeji in kin yi kaza kaza to irin wayannan abubuwan sai an tabbatar da abin da aka yi na bayan sai shi mai yin kuma ya tabbatar da shi har aniyarsa har ga Allah saki yayi a shi har ga Allah ba saki yayi ba shikenan dama maganar nasa za a bi wa nasr bi talaqi al hurma ma lam tara il hajjati ilay ma lam tara il hajjati ilay lalle asali wannan saki da muke magana na tsakanin ma'aurata guda biyu dinnan a asali ma abu ne kamar haramun in dai babu buƙatar wannan da aka ta halatta ma lalle an samu matsatsali ainihin kunci tsakanin mutanen nan guda biyu ma'aurata an samu matsaloli da yawa an yi an yi wannan hakaman minali da hakaman minali minaliha sun shiga sun yi sun yi abin bai yi kyau ba an kai nan an kai can duk gaba da abin bai yi kyau ba lalle idan aka bari ɗaya zai galabaita ko zai halaka ko ba zai ji daɗin rayuwarsa ba gaba ɗaya to a nan ne fa aka yadda a aikakin وقد رأى, وقد رأى بعض الفقهاء أنه من الأمور التي تأثر على أكام الخمسة لما لمي musamman fakihai malaman biyu sun tabbatar da cewa akwai wasu al'amura na hukunce-hukunce guda biyar wanda shi lamarin nan na sake yake ɗauke da shi kamar yadda malaman suka mana bayani da farko akwai alhurma akwai karaha akwai ibaha akwai al'isibab akwai wujub akwai haramci lallai lokacin da zai zamto haramun akwai karaha abin ki ne akwai ibaha kuma a wannan lokacin an so saboda kada shiga wahala akwai isibab abin so ne akwai alwujib a wannan lokaci a wannan sakin ya zama wajibi sai malamai suka yi bayani ɗaya bayan ɗaya kamar yadda hadisin annabi alaihi salatu wassalam ya tabbatar mana da farko inda suran da take yake zama haramun dinnan yan uwa musulmai mu sani ya kamata dukkan musulmi ya san wannan at-talaqu fil hayd take ya zamto a cikin haila malaman suka ce wannan ba daidai bane haramun ne fala yajuzu lil rajuli an talaqa imra'atahu fi hali haybi haybatiha aw fi hali haybiha ba ja'izi bane mutum ya saki matarsa alhali tana haila ma'ana wannan haramun ne ko kuma tana ji ta aihu tana cikin jinin bikin nan wannan ma haramun ne ba daidai ba ne sai kuma talaqu fi qawrin ladhi jama'aha fi saki a cikin tsarki wanda bayan ta yi jini ta samu tsarkin nan shi wannan mijin nata mijin nata ya shiga ɗakin ta to wannan a wannan lokacin ma sakin ba daidai ba ne wala yajuzu an yallaka fi hadha tuhur ba ja'izi ba ne mutum ya yi sakin a wannan tsarkin nata da ya ga ɗakinta ba ja'izi ba ne mutum ya san wannan ma'ana fa kaga sakin kansa yana da wasu sharuɗa yana da wasu tartibi wanda shi ma'awarci ma ya kamata ya sani saboda haka bai kamata ba haramun ne a cikin haila da jinin biki ainki saboda haka a cikin matar da mijinta ya shiga ɗakinta har yanzu an ki za waka bi ghairi sababin idan kawai mutum saboda ya ga yana da hali ya ga yana da kuɗi ya ga iya walakanci babu sababin komai ya ce ya yi saki wannan malam ma yace kamil kufri bi nimatillahi ta'ala an yataqaddama ar-rajulu ala talaq imra'atin lam yaqa minha sababan yalo wannan kafirta abin nan ne nima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya gabatar da saki kawai ba wani abu ba sababin komai babu abin da zai jawo shi wannan sakin babu dalilin komai to wannan abin ki ne abin kyama ne abin Allah wadai ne da shi qala alaihi salatu wassalam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace bugadul halal ila Allah ya tsara mafi kin halal a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine saki kamar yadda imam abu dawud ya rawaito mana hadisin Allah ya kara masa yadda kaga kenan wannan hali an ki babu dalili babu komai babu sababi lafiya kalau kawai mutum don ganin daman ka ko don za ka kara aure ko kuma don wani abu don ka kana da kuɗi kana da hali ko kuma don walakanci to duk abin da kai ka sani abin zai koma kanka tunda abin ba dalilin komai kawai don walakanci kai har yanzu abin na kun wajiban zai zamto wajibi a cikin wannan sura lallai idan zaman nan na mutane guda biyu ya tsananta laushe da fiƙaƙo a shiƙaƙo bai ya tsananta an samu kunci ya tsananta nan da gefen nan wayan nan waliyan nasu duk gefe biyun an yi an yi bai yi ba har ɗaya zai cutu zai walakantu zai wani rashin lafiya ko alama wani hallaka to a nan ne aka yi dakace da wannan wajibi ne gaskiya sai har yanzu abu na biyunsa shi ma ilaye da lam yadil muwalla li jama'i zawjatihi ba'dan qida'il mudda wa hiya arba'at ashhur lalle akwai ila'u wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana cikin Qur'ani idan mutum yayi ila'i da mata tasa ya rantse ba zai kusance ta ba mutum fa ya sani yayi wannan magana sai ya yi wata hudu fa wannan matar ta sabuwa matar sabin kaga kenan yana zuwa a nau'i nau'i da yawa sakiya za ka samu mutane da yawa tsakaninsu da iyalansa ko wanda yake wata shida ma ba ruwansa wani ma baya ciyarwan wani yana ba da ciyarwa ma baya zuwa wajen ta walakancin dai kala kala to kowanne kai dai idan baka tuba ko kuma kowanne kake idan baka tuba ba ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wallahi kai ma Allah ba zai barka ba saboda wannan walakanta musulunci ne ko walakanta musulma lalle mutum ya sani Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wannan aka je wajen alƙali sai sa irin wannan jinkirin kai jinkiri kaza na wata hudu idan ka shiga shikenan in miyanka saki ne sai kai sakin kuma za ka afuwa kamar yadda ita lillazina yuruna min nisa'im tarabbasu arba'ata ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna allaha sami'un alim in ja Allah subhanahu wa ta'ala kaga kenan idan mutum yayi da wannan niyyan kana sakin ya tabbata yawa idan kuma ya bar abin gaba daya shikenan Allah subhanahu wa ta'ala in sun cika Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne mai rahama ne idan kuma ya yi niyan sakin Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne masani ne saboda haka imam musulmi ko ina dai za ka ji wannan maganganu da ake yi a faɗi faɗa maka wannan hikimar a faɗa maka wannan karatun duk ba kiyaye zamantakewar mutane da aurensu ne har yanzu ya ji ba rajulun yatallaqa imratahu in sabata alaiha zina ولم تظهر لها توبة النصوح ما لن يتي يا وجبا إن ده هر ينزو سكين يكي وجبا يا وجبا متين يا رب ده إيالنسا إذن هر زنا تزمت مزنا تياتي كما زنا يتبتا ita ma ta yi karari aka yi karari aka tabbatar bayan an tabbatar din ma ba ta yi tuba ta koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ta ce ta bari ba to idan wannan shine aikinta kullum idan ka fita a gida ita ma ta fita ta ce a unguwa a shi aikinta irin wannan aikin ne in ka fita ta fita da je hotel a shi aikinta irin wannan aiki ne idan ka fita ta ce za a je kitso ko kuma kemis ko irin wannan abubuwa lalle akwai halaye da yawa wa'inda ba san ajiye ba suke da Allah ka kiyamu baki ɗaya. To idan wannan halin ya tabbata, idan ba ta tuba ta koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba, nan ma malam yace wannan sakin wajibi ne saboda ya za ka yi ka zauna da mazanaciyar da duk ƴaƴan da za ta haifa ba ƴaƴanka ba ne. Saboda haka wa musulmai mu sani, lalle wa'innan ƙa'idoji wanda ya wajaba in har ya tabbata mutum ya yi sakin da kuma wanda aka ki da kuma wanda haramun ne har yanzu akwai wanda mai yiwuwa ne idan hakan ya faru idza kana fil maratu ghayr mubi'atin li rabbiha wa zawjiha idan wannan matar ta kasance ba ta biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana babu sallah babu azumi iyalinka ne sai a gida baka taba ganin ta yi sallah ba uzu billah kaga ban ya ɓaci a ko kuma ga yawan yawon kamar yadda muka faɗa ba ta biyayya ga Allah ba ba ta biyayya ga mijinta ba ma'aiki alaihi salatu wassalamu shi kuma abin da ya faɗa yace duk matan da ta yi salloli ta ji tsoron Allah ta yi salloli guda biyar ta yi azumi ta yi biyayya ga mijinta wannan matar ta shiga aljanna in ji Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hakan ake bukata ta zama mai biyayya ga Allah mai biyayya ga mijinta sau da ƙafa wannan shine abin da ake bukata ko kuma katta kasance aukana ta mabiyatul lisani ala zawjiha jiratiha wa ma'iha ko kuma ta kasance ba ta da mana ba ta da magana mai kyau kullum magananta maganganu ne masu zafi daga cin mutuncin mutane sai ashar sai zage-zage wa ga mijinta a uzubillah ga ainihin ‘yan uwan mijin ko kuma makota ko kuma wanda suke kusa masoya ita suke wa ita suke irin wa'annan abubuwan ma'ana tana sakan baki ba ta san wannan lalle iyayen mijinta ba ne ba ta san wannan yayinta ba ne ba ta san wannan ‘yan uwa ba ne ke da tafiya ma aka ce ki da kunya ina ke ina fidda murya ke da sallah ma aka ce karki daga murya ina ke ina fidda murya muryan ma ba magana mai daɗi ba zage-zage da maganganun banza wanda ba su dace ba. Kaga kenan wannan malam ya ce mandubi ne, kaga ta fita akan hanya kenan, a kafa an ta hamila wala tikabil mazo, ko kuma kana jin tsoro, ka ta ɗaura ka akan wani abu wanda za ka saɓa wa Allah subhanahu wa ta'ala, kaga wannan shi ma babban abu ne. Bai kunu mubahani za kana nafsuhu la turidu la nafsahu la turiduha idan ya har yanzu ya kasance mubahi idan kawai ya ga ransa bai so ba an yi an yi an yi har yanzu dai akwai dalili akwai dalili gaba ɗaya ma bata kula da kanta ba akwai dalili an hana ta an hana ta abu kaza abun kuma sabawa Allah ne kuma tana aikatawa akwai dalili ba ta bi wannan biyayyan da aka faɗa kai bata ma iya zaman auren ba bata ma iya ya ake musuluncin ba gaba ɗaya kayi kayi kuma an yi an yi an yi ta koya ta ce ba za ta koya ba to kaga irin wayannan abubuwa fa su ya kamata ma'aurata su duba kuma irin wayannan abubuwa shi yasa ake yin sakin ba da gangan ba Allah ka kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala kuma yadda muka muku bayani ya gaya mana المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يا جامنا إذن زمن إدة da za a yi ya gaya mana kuma jini nawa ya kamata a yi jini uku to amma abin dubawa a nan lallai wa musulmai mu sani ba a sakin mace babu dalili ba a yin wannan lallai mutum ya sani in ya yi sakin nan don walakanci da sani shi ma yana da ‘ya'ya, in ba shi da ‘ya'ya yana da ‘yan uwa, yana da yayu, yana da ƙannai, in babu yanzu lalle insha Allah a gaba akwai. Shi yasa duk mutum abin da zai ya dinga taunawa, yana dubawa, ya dinga tarawa yana duba bakin gatarinsa, kar mutum ya zamto mutum ne wanda baya kula da komai, da kaza sai kaza babu biyayya ga Allah, babu biyayya ga annabin Allah. wannan ba addinin musulunci ba ne, wannan ba daidai ba ne. shi yasa kaji malamai sun sa wayannan sharuɗa tare da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ayoyi gafa abin da yake jawowa abin da yake kawowa a yi sakin ba ba dalili ba lalle sai an samu kaza sai an samu kaza sai an samu kaza amma kada mutum ya biya taransa shine mai laifi ba ga shine mai laifi amma kuma sai ya tsawatar ya nuna kamar shine mai gaskiya kuma har yi birgan saki wannan ba daidai ba ne yin hakan ba daidai ba ne saboda haka mu kiyaye su masu kiyaye kawunan su iyayenmu mata lalle akwai waɗanda idan su mazajen na suka fito wajen sana'o'insu idan 'yan kasuwa ne suka tafi kasuwa idan direbobi ne suka yi bulaguro suka je tasha ko suka hau mota suka yi bulaguro idan ma'aikata ne suka je wajen aikinsu idan masu aikin kwadugo ne suka yi ayyukan kwadugonsu lalle wasu daga cikinsu ba sa biyayya suna irin wayannan halaye da aka zayyana shi ko musulunci in ka je yana bayani kullum dan a kiyaye abin ne ake faɗa in kin ji kina da irin wayannan halayen ki kiyaye kanki ki kiyaye zumuntanki ki kiyaye aurenki ki ji tsoron Allah ki biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka amma idan lamarin ya zamto idan ya zamto ba makawa an yi an yi an yi babu mafita ana ci gaba da anniza'u almira wal jadal ay sa'insa a faɗi wannan a faɗi wannan an yi an yi bai yiwu ba dai an samu dai wani mara gaskiya a ciki to ba makawa idan ya zama haka saboda kada a cuci wani saboda lalle a kiyaye su bi wannan daga faɗawa wani bala'i ko masifa saboda haka sai a raba tsakaninsu tunda idan an bari za a samu matsaloli da yawa yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa قال تعالى وإن يتفرق يغني الله كل من ساتي وكان الله واكيانا حكيما دلل ربواني idan rabuwan ne in har rabuta Allah subhanahu wa ta'ala mai isarwa ne mawadaci ne dukkansu ga dukkansu gaba Allah subhanahu wa ta'ala zai wadatar da su ma'ana ita ta samu irin wanda take son tunda har sakin an yi shi ne tsakani da Allah saboda kada kuntata wani ko kada kuntata wata lalle Allah subhanahu wataala me yawan yalwa ne na ba mutum abin da yake son har yayi biyayya ga Allah ya biyayya ga manzon Allah Allah subhanahu wataala mai hikima ne saboda shine musulunci ya kiyaye a hali na mutum mana usura family jama'a na mutum kada shiga cikin hallaka irin wayannan kada ya kutse abin da bai dace ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake kiyaye alaka ta auratayya na tsakanin mutane guda biyu ya sanya wannan hikima na addinin musulunci ya sanya sharaɗai saboda a kiyaye haƙƙoƙi na aure don kada faɗawa wani abu na haɗari wani abin da ba a so saboda haka lallai wa musulmai mu sani ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ga abin da ya faɗa malamai ma ga abin da suka faɗa me ya kamata mu yi lalle ya kamata idan kuma ya zamto ya zamto laifin ba ta wajen matan ba ne in ta wajen mazan ne kai ma ka kiyaye idan kai ma baka yi daidai ba kai ma abin tambaya ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ran tashin alkiyama abin da dai ba a so mutum ya yi zalunci Allah subhanahu wa ta'ala dai ya gaya mana ana auratanyin ne dai dan ibada dan a tabbatar da ibada sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam ko ba bukata mutum ya zamto ya zalunci dan uwansa ko ita ta zalunce ka ko kai ka zalunce ta wannan duk gaba ɗaya ba abun so bane Allah subhanahu wataala ma ban da ya faɗa tuskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kada manta wannan mawaddan kada manta wannan jin kan kada manta wannan nutsuwan ka samu nutsuwa ka samu jin kai ka samu jin kai ka samu soyayya kai ma ka so ta ita ma kai ma ka so ta ita ma ta so ka ma'ana kada samu wannan zalunci nake a tsakani shi yasa Allah subhanahu wataala ya wannan bayani in dai kuma akwai wannan soyayya akwai wannan amincewar akwai wannan jin kan akwai wannan taimakekiyar keniyan to ta yaya za ka za a yi ma maganar saki saboda haka ma musulmai mu sani duk da haka amma lallai sakin nan a sani ba a masa wasa ba a wasa da saki ba a gwadawa ba a rubutawa ba balle a rubuta a bari ba a yi wa wani a duk ba a yi saboda haka sai ni kar wani mutum ya zo ya ce ma ina son saki mata ta ga biyu da takarda ka zayyana me yasa ka saboda haka ba a irin wayannan abubuwan da zaran ka rubuta dai ka san me ka rubuta saboda haka lallai wa musulmai mu sani duk fa saboda a kiyaye haƙƙin auren shi yasa ake faɗan wayannan abubuwa shi yasa kuma aka sa tartibi a jerin kada yi kaza kada yi kaza shi yasa aka faɗa shi yasa ma saboda babban kiyayewa hikima ta shari'ar musulunci yasa wannan sakin a hannun shi ma'auracin kansa ba wani ba lalle shi mai wanda yi aure saki yana hannunsa za ka ji da ba san addini ba wai har da kani a ciki wai kai kani ma zai yi saki ka ji wani garaje ba kai kani baka je ka saki naka ba ka saki na wasu anya zai yi kai ma ka saki na wasu kai ma ka saki naka zaka ji daɗi saboda haka hikima ce ce sama Allah subhanahu wa ta'ala sanya wannan hikimar a hannun shi wannan mai aure lamaja Allah ta'ala talaqa bi yadi rajul wadahu ma anna an-nikah aqdun bayna tarafayn ka sari al-uqud saboda haka shi ma sai dai idan aka samu matsala tukun lalle wasu ma za su yi ga kamar alƙali ko kuma babban malami na gari idan yana yin shari'a to lallai za a duba tsakanin ma'auratan nan shi ma saboda me kar ɗayan ya cuci wani ba da zalunci bala barara wala bira shi yasa ba sanya hannunsa shi kadai ba ma alhari da farko da hannunsa ne kamar lokacin da ya sa wani taɓin hankali ko zaluncin ya yi yawa ko ya tace ba ta so to za a kai gaban alkali a zauna a tattauna magana me ya kamata ya yi a yi kaza a yi kaza a yi kaza amma ba zai yi a ce wani mutum daban ko wani yaro daban ko wani a gefe daban kawai ya zo ya ce ya saki matarka a babu wannan a shari'ar musulunci yan bagen ya kuma likullin min al-qarfayn haqqun fi fasahi kama qala likullin minhuma haqqun in ba'i yana da kyau idan abin ya faru tattauna tsakanin mutanen nan guda biyu kamar yadda haduwan sai da aka yi wannan magana haka ma idan faragon ya zo ba garaje ake a furta lokaci ɗaya ba a tattauna a ga maganan kafin a zartar me aka yi me aka yi tukun kaza kaza kaza to sai an san wannan amma idan shi yaro bai sani ba ko shi mutum bai sani ba ya ɗauka abin wasa ne daga zarar wani abu ɗan kaɗan ya faru abin ma bai kai ya kawo ba za ka ji an sharara wannan sakin shi ne abin da ba a so saboda haka lalle mu sani yan uwa musulmai lamarin saki a musulunci babban abu ne ba ƙaramin abu ba ne abin ne abu ne wanda ya shafi tsayawar alaƙa ta ma'aurata guda biyu to kaga wannan ba abin wasa ba ne lalle idan hakan ma ya faru mun karanta muku abin da ya sa ko abin da yake kawowa a yin amma garaje ne mutum kawai ya tashi ce kaza ya ce kaza lalle irin wayannan abubuwan an hana su mutum ya sani har yanzu akwai wasu 'yan dabarbaru da mutane suke yi bayan sun yi bayan sun yin zama malamai masu hikima suna cewa duk mutumin da ya garaje bayan Allah subhanahu wa ta'ala ma Qur'ani cewa yayi biyu amma idan mutum ya na ukun fa in talaqa fala tahil lahu min ba'du hatta tanki zawjan ghayr in yayi na ukun fa ba zai yi ya mayar da ita ba a ba zai yi ba sai wani mijin ya aura bayan ya aura mama sai ya shiga ɗakinta kamar da maki sallallahu alaihi wa sallam mai mana bayani saboda haka ba zai yi ka samu wani ba bayan ka yi wannan sakin guda uku ka ce Allah ka samu iyali na ga kuɗi kaza sadakin ta ka sa amma da Allah karka mata komai in ka aure ta ka sake ta koda gobe ne wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane a rayuwa ta addinin musulunci malamai sun mana fatawa a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma ki sallallahu alaihi wa sallam ya ja'ala akhbirukum bis-sayfil musta'ab قالوا بلى يا رسول الله والمهل لعن الله المهلل والمهلل له باقي صلى الله عليه وسلم yake gaya sahabbai shin in ba ku labari tauran aro suka ce lalle ya kamata ya rasulullah ka ba mu labari bala ya rasulullah lalle shine wanda za a sa shi bayan wani mutum ya yi saki ukun nan ya je da wani mutum ya je ya ce ya aura ya saka shi zai mai da matansa to ayyukan nan nasu gaba ɗaya duk su biyun haramun Allah ka kiyaye mu وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المهلى والمهلل له ما صلى الله عليه وسلم يا لا ان تيرن وانnan masu halaye wanda za ce ka je ka aure ta amma kuma ka sake ta amma yar dan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana rawahu imam ahmad wan nisa'i wan nasa'i wa tirmidhi wa sahaha har yanzu abdullahi da abbas Allah ya kara masa yadda shi ma ya kara gaya mana وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحل عن المحلل فقال لا لا نكاه رغبة لا جلسة ولا استيذاء بكتاب الله عز وجل حتى تذوق أسيلا ما جي صلى الله عليه وسلم ذاك تنبيك جبادي دي بني باي بادي دي بني ونن بادي دي بني kada yi wasa a yi dan kwaɗayi ko a sa wani ƙarya a ciki abin da ba daidai ba ko a izgilanci da littafin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba daidai ba ne idan mutum ya yi aure sai ya sa ta ɗaki mana ya shiga ɗakin shi mijin ba tare da kun wani ne ya sa shi ba a'a aure ne na Allah da annabi na gaskiya ya ba da sadakinsa ba sa shi aka yi ba ba tuɗe shi aka yi ba ba wani ba a gaya masa saboda haka Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa wa ni bin Umar radiyallahu ta'ala anhu ma qala la utai mahallalin la mahallalahu illa rajamtuhuma yake ta ni ba za a kawo min irin wayannan mutanen guda biyu ba inda ni mai shari'a ne da ni rajamu zan musu jifa zan musu saboda menene kilahuma zanin yace su bin duka ba da mazinata ne zina suke yi sun daura auren ne ba kan shari'ar Allah ba ba kan shari'ar Nabi Muhammadu ba auren wasa ne wannan abdullahi umar haka ya ce ni an kawo mun su rajin zan musu saboda me saboda ya ba akwai izgilanci da yawa abin ya tsananta shi yasa lewa musulmai mu sani kada mutum ya zamto kada mutum ya zamto kowa ya da ya samu jarraba ya yi irin wayannan abubuwa ya ce ai aje ayi kaza ayi kaza wannan ba daidai bane shi mai aure na farkon wanda ya sakin da wanda zai zai yi auren in dai da haɗin baki ne in dai da haɗin baki ne ba yadda wannan auren ba mutane biyun daga abdullahi da umar Allah ya ƙara masa yadda ake duk biyun mazinata ne kaga kenan in wa musulmai ku kiyaye irin wayannan abubuwa za ka ji ɗaya ɗaya ku mutane suna yin irin wayannan abubuwan alhali kuma gashi annabi alaihi salatu wassalamu ya hana ga yadda ya kirawo mutanen ga kuma sahabinsa Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yadda saboda tsananin abin yace in da ni ne ni rajam zan musu kaga kenan abin lalle ya tsananta ya tsananta duk mutumin da ya aure yayi aurensa dan Allah ya bada sadaki a samu shaidu a yi siga duk yadda ake yi ai yaje ga ɗakinsa wannan shine auren da ake bukata amma kada mutum ya zamto ya yi auren bai auren ba kuma gashi Allah subhanahu wata'ala ya san ya hana wannan abin ya hana wannan abin ya je ya aikata to ya tuba ga Allah subhanahu wata'ala ya koma ilimin ji Allah subhanahu wata'ala me yake fa in talaqaha fala tuhilla wa min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra fa in talaqaha fala junaha alayhima an yataraja'a in zanna yuqima hududallah tilka hududullah yubayyinu li qaumin ya'lamun kaga daga jin wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yake in an yi irin wannan sakin guda uku bai halatta a gare shi mijin farkon ba ta samu wani sabon miji bayan ta gama iddanta ya aure ta to idan ya aure ta su ma suna zaune lafiya a kalawana bai faru ya sake ta to wannan ba laifi bane ya mayar da ita in har kuma yana ainihin ya yi zaton ko kuma ya yi yakinin za su iya iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala limtani su iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyanar da wanda suka san iyakan Allah kaga kenan idan muka duba wannan aya idan shi kenan wancan miji na biyu sakin da ya dama ba sa shi aka yi ba ba sa shi aka yi ba wani abu ne ya faru yayin sakin to shi kenan wannan mijin farin zai yi ya mayar wancan auren da aka auren gaskiya aka yi ba na wasa irin wayancan ba ne amma idan na wasa ne dama abubuwan duk biyun ma ba su yi ba shi ne addinin musulunci ya tsawata ya yi bayani akan wannan bai na alimar rajulu أن المرأة لا تحل له بعد أن يطلقها ثلاث مرات إلا إذا نكحت زوجا غيره فإنه يرتدي ويتراجع عن طليقتها haka shi mutum wannan mijin ya sani ba zai ya mayar da ita ba sai fa wancan auren ya zamto an samu saki ba zai nuna ƙarfi ba ita tun da an aura a saka da ƙarfi ba ba zai je ya mayar da ta aka ba a sai an samu dai ƙa'idoji wanda addinin musulunci ya tabbatar tukun in zai mayar da wannan mata ta samar ko ma ya mayar in kuma shi wannan bai ma sakin ba to shi kenan kaga kenan babu magana inda bai sakin ba sai dai ne mata matarsa daban ya aura ya zamto masa izina ya zamto masa wannan abin da ya aikata dan kamar wa'azi ne a gare shi har yanzu a irin abubuwan da aka hana akwai auren canji addinin musulunci ya hana a wani aure da ake cewa canji dama auren bai yi ba shi ne mutum zai ba mutum dan uwan kanwata ko yarsa shi ma ya je ya bada haka ba tare da an sa wani sadaki ba ba tare da an yi kaza kaza ba kawai mutum ne a canja kamar kaya to wannan sunansa ne sunansa ne kawo shiga an hana wannan addinin musulunci ya yi tsawaita kan ya yi sha tsawa sosai akan irin wayannan abubuwa idan mutum yana so sai dai shi ma ya bada sadaki a bashi shi ma wancan ya bada sadaki ya bi sharaɗa na addinin musulunci a bashi wannan daidai ne amma ba a canje shi yasa ma'aiki alaihi salatu wassalam yake gaya mana وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الزوج فقال لا شغار في الاسلام فرما صلى الله عليه وسلم يا هنا irin wannan auratayya na canji take cewa babu shigar a cikin musulunci wa ni bani umar radiyallahu ta'ala anhu ma qala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne shigar billahi umar ya kara mana bayani ma sallallahu alaihi wasallama ya hana irin wannan auratayya na canje da aka ce auratayyan canje an ya kula rajulu lirrajul zawwajini zawwajini ibnataka ay yuhtaka ala an uzawwijuka ibnati aw ukhti walaysa bainahuma sadaq shine mutum da zai zo ya samu mutum dan uwansa mutum haka ya ce masa ka auren min da yarka ko yar uwarka ni ma zan auren maka da yata ko yar uwata kuma ba a ambaci sadaki a tsakani ba to wannan shi ake kira da shigari addinin musulunci ya hana irin wannan auratayya baki daya aure ne kowanne ko da kana son kanwar wannan shi ma yana son kanwarka ko yana son yarka ko kana son yarsa duk biyun ba zai a canja ba kowace sai an sa mata sadakinta an nemi waliyai an samu su tukun aure ya zauna saboda haka musulmai sani irin wayannan abubuwa da wanda suka yi kama da su lalle wasu mutane suna dan gwadawa abin da yake faruwa akwai wasu mutane dan sun yi aure bayan kwanaki kaɗan idan sun ga lalle wannan matar da matar gwara dukiya suna cewa matar ki mayar min da sadaki na zan sake ki da su kuma ka samu duk mai zuciya wanda bar san addini ba sai ta yarda lalle malamai sun ce irin wayannan abubuwan ba daidai ba ne ba zai yi ka ba da sadaki ba don saboda ka ga rauninta ka ga saboda za ta yi wani zuciya ko wani abu irin wannan ka ce mata ta mayar maka da sadakin a kasa keta ka ga wannan ma ku zai na cikin iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala yin hakan ba daidai ba yin hakan ba daidai ba saboda haka ba zai ka ce matar da ka aura ba ka mayar maka da sadakinka in ka mai da sadaki shikenan ka suke ta wannan ba daidai ba ne sadaki ba abin mayarwa ba ne dama sadaki matukar ka shiga wannan girdakin nata sadaki dama gaba ɗaya nata kuma dan saboda kayi saki sadaki ba zai koma wajenka ba sadaki kayan ta duk wanda ya karɓi sadakin mata duka a irin wayannan abubuwan wannan mutumin ya yi zalunci ya yi fasadi karɓan mahar nan saboda haka ya yi abu wanda ba daidai ba addinin musulunci ya kyamaci irin wayannan halaye irin wayannan abubuwa har yanzu a irin aure da musulunci bai yadda ba akwai yin aure a cikin harami na hajji ne ko umara ne ta faɗa ƙur'an ilm ala anna al-muhrim da hajjin aw bi umratin la yunkah wa la yankih ma dama muhriman sai malamai sun tabbatar cewa shi wanda ya ɗauki harami da haji ko da umara ba zai yi aure ba kuma ba zai aurar ba ma dama matukar dai yana cikin wannan abin haramin nasa bai ajiye ba in me umara ne ya je ya gama shikenan in me haji ne ya gama haji ya sauke shikenan magana ya kare zalika ma rawahu muslim في سيه عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكه المغرم ولا ينكح wannan hadisi na imam muslim Allah ya kara masa yadda daga sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace babu aure a cikin harami kuma babu aurarwa saboda kalle amma malamai sun tattauna wannan lamarin a cikin littafi na bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid sun tattauna wannan magana wasu malamai sun yi ta bayanai dai akai ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi duka ba ɗaya sun yi bayanai saboda haka irin wayannan abubuwa da ya dama tun da lokaci ne gwara ya hakuri idan lokacin ya wuce shikenan magana ya kare ta zawaj bi akthar min arba yin aure ga matan aure sama da guda hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya halattawa dukkan musulmai ta aure mataye guda hudu a gidansu ko a gidajensu wannan Allah subhanahu wa ta'ala cikin masala ta sa cikin ƙur'ani ya gaya mana li'anna fi ziyada an arba zulman amma mutum matan aure a sama da guda hudun nan ya ƙara ya zama zalunci ne fa to fi tilka sayri inna min qunqinna wa fi min al-mu'tadi ala ar-rajul biruni biruni kullihinna wa al-adl bainahunna idan yayi haka ya wuce guda hudun duk matan aure ne wannan zalunci ne amma abin da ake bukata hudun ne ya kiyaye su ya kiyaye su da haƙoƙinsu ya zamto mai adalci ne a tsakanin idan kuma iyawansa biyu ne ya tsaya biyunsa idan uku ne ya tsaya ukunsa idan hudu ne ya tsaya hudunsa ita Allah subhanahu wa ta'ala yake ga mana misa'u wal khiftum alla tusbu fil yatama fankihu ma qaba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana bayani abinda Allah subhanahu wataala kumarin da ya faɗa dama ya fara da bibbiwin ne abinda ya fusu ya soyu a gare ku bibbiwu ne uku uku ne ko hurusu ne to ku aura daga mataye wannan iyawan ku ne amma malamai su ma sun yi bayani idan mutum ya yi aure na farkon nan lalle kana da bukata ka auri mata sai malamai suka ce to menene zai sa kai auren dalili ne yake sawa a yi auren lalle wasu malamai sun tattauna wannan zancen suka ce lalle ka samu wani abin da wannan matar gidan ba ta da shi wannan ku sabuwar tana da shi mana idan wancan karatu ɗaya gaba ɗaya na boko ne to wannan ya zamto ta sa islamiyya a ciki kaga kenan an samu karuwa wanda za ka auro ta gaban ya zamto za ta iya yin koyarwa za ta iya koyar da qur'ani za ta tsara ɗalibai mata ta koyar da su karatu ko kuma za ta yi abu kaza za ta ba da gudunmawa da cikin addinin musulunci sai ta hudun ta zamto za ta iya rubuta littafi za ta iya yin wa'azi za ta yi kaza kaza da kaza malaman su ce ba yin auren da dalili ake shi addinin musulunci ko man sa tsare ba kawai duk lokacin da ka gama ce ka ce kawai zan aura kawai zan aura kawai zan aura ba a'a kowanne mataki mataki mataki ake bi shi yasa lalle a samu wannan tafi da wannan wannan tafi da wannan wannan tafi da wannan idan aka hada to gidan za a daga addinin musulunci da abin da ake bukata akwai duk abin ya zamto zamantakewa ne na duniya wannan ta yi abinci kaza wannan ta iya yin kaza wannan duk dai a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a rike wannan mijin daidai cikin tsoron Allah bai ya ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to wannan shine bukatuwar addinin musulunci yasa Allah subhanahu wataala da kiftin Allah ta'adilu yake kawahidata dama idan kuna tsoro ba za ku yi yin adalcin ba to ku tsaya da ɗaiɗayan ku amma fa kuma ba ayat tana nuna duk mai mace ɗaya ba adali bane a ba haka bane ba haka bane ana magana idan ka haɗa biyun idan ba za ka iya ɗaukan nauyinsu yadda ya kamata ba ɗaukan nauyin sayan da ya kamata ba za ka iya ba abin da aka bayan na sharɗai ba za ka iya cikawa ba ka tsaya da ɗanka da ɗayanka wannan shi ake nufi ba na nufin kawai duk mai mace ɗaya za ta ba haka ba ba haka ba saboda haka dai in ka ƙara biyun wata maslaha ce in ka ƙara uku ma wata maslaha ce amma a samu irin wayannan dalilan musulunci haka yake bukata ba duk kowanne wanda ka kawo ita wannan babu alhamdu ta biyu ma babu daukun ma babu kaga ina za a dosa sai ina za a gina addinin musulunci a ina za a samu karuwan da ake bukata sai ina za a samu dan wa musulmi mu ga ka gaya kan mu gaskiya duk abubuwan da muke gaba da bada addinin musulunci muke yi musan wannan dan karuwan addinin musulunci da musulman muke yi kai kowanne kai da kanka idan da za a tambaye ka dan me za ka yi aure dan me za ka yi kari kazan ba za ka bada amsa ba to dan me za ka yi kawai dan kaga kaza ce dan kaga kaza ce kai wannan ba daidai bane addinin musulunci saboda haka imam tirbizi ya rawaito mana hadisi da imam shafi da imam ahmadu anna ghailana saqabi aslam wa tata ashara liswa fa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam iqtar minhunna arba'an wa farah sa'iruhun wa farah sa'irahun ma ji sallallahu alaihi wa sallam akwai wani ghailana saqabi ya musulunta yana da mataye guda goma ya musulunta amma matansa goma addinin musulunci addinin daɗi ne addinin adalci sani sallallahu alaihi wasallam yake ce masa zabi guda hudun da kake so kaga an baka zabi mai kyau ka zabi guda hudu sauran sai ka sauwage musu kaji addinin musulunci ba ki alaihi salatu wassalam sai ya gaya masa wannan kaga kenan addinin musulunci baya turta sa mutum shi aka ba zabin ba ce masa kawai ka zaki zaki ta farkon ba ko na tsakiya ba ko na karshe ba a'a duba dai yadda ya zamto ma maslaha zaɓi guda hudu a ciki shikenan sauran sai ka sauwaka musu ina fata an fahimta kan sabtum Allah ta'ala lufa wahidatan wa ma malakat aymanukum zalika arna Allah ta'ala saboda haka sai sa imam shafi Allah ya kara masa yadda yake cewa badalla fi sunna badalla fi sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama albayna qawli la innahu la yajuzu li ahadin ghayra rasul sallallahu alaihi wa sallama an yujma bayn akthar min arba'a niswa dinin musulunci ya tabbatar mana ba wanda zai hada matayen aure sama da guda hudu banda muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa masa wannan kusurfiya imam shafi Allah ya kara masa yadda saboda haka amma akwai wasu sauran malamai su yi maganganu sosai akan faɗan aya masna wa sulata wa ruba dan sun yi ta bayanai akai biyu da uku an san dai biyar ne idan ka sa hudu an san tara ne suka ce kuma suka ce tara ne ka ba haka ba tun daga hadisi ya fassara ayan aiko magana ya kare duk da haka dai akwai wayanda ma suka ce wajen goma sha biyu to duk wayannan tattaunawa ne na malamai amma yadda aka sani guda hudun nan dai shi na shari'a musulunci masna wa sulasa wa ruba wannan wanda aka yi magana shi ne saboda haka lalle malam ya yi bayani sosai amma yake cewa duk wanda ya so ya samu wannan bayanin da yawa cikakku sai ya koma cikin tafsir na ƙurtsabi wajen tafsirin wannan ayan to zai samu ƙarin bayani da yawa saboda haka lalle akwai hikimomi da yawa a cikin matan nan guda biyu guda uku guda hudu Allah subhanahu wa ta'ala wannan hikiman ne shi koyaushe addinin musulunci musamman irin jinsi na mutum yana son taimako yana son wani a gefensa وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب saboda haka wannan wani abu ne na taimakekeniya tsakanin wayannan ma'auratan su da kansu idan zaman ya yi daɗi za ka ji su matan kansu ma suna cewa lalle idan ba wacce ba na jin zaman daɗin zama a gidan nan saboda me saboda musamman lokacin naƙuda musamman lokacin rashin lafiya musamman lokacin wani abu na tashin hankali wanda zai girgiza jiki ko ainihin wani abu na shashin mutum wanda yake bukatan taimako lalle dukkan jinsi na mutum yana bukatan taimako to amma nunawa na ba a son haka wannan duk gaba da aikin shaidan ne shi shaidan koyaushe idan za a yi aikin Allah ba ma na matan kadai ba kowane iri ne idan za a aikata aikin Allah subhanahu wataala lalle shaidan sai ya kawo gudunmawa na kiyayya shi yasa idan ma'aurata sun tashi za su yi aure za ka ji wayannan mata wanda suke gida tashin suma ba gaba ɗaya ba an tashi da rikici nan da can gaba ɗaya wannan aikin shaidan ne amma abin da Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya umarni sai wannan abin in mun duba akwai maslaha a ciki akwai maslaha duk abin da Allah ya faɗa akwai maslaha sai dai in kai bawan Allah in baka zan maslahar ba saboda haka lallai ma musulmai mu sani Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi wannan shi shaidan kullum dama burinsa dama ya gaya mana shi duk mutumin duk abin da za a yi na addinin musulunci na tsoron Allah ya yi alkawari ko kuma ya yi rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi iya ƙoƙarinsa na ɓata wannan al'amari. Shi yasa za ka jana suruce-suruce ni ba na son kaza ni ba na son kaza nan. A'a, tun da Allah subhanahu wa ta'ala abin ƙauna ne abin so ne. Akwai ɗaiɗaiku a cikin su wa'inda suke ƙaunar abin sun sun gane addinin musulunci ƙauna kuma mai kyau na son kishiyan na gaskiya ba na wasa ba. ba na zoliya ba na gaskiya saboda me saboda duk matar da addinin musuluncin nan ya ratsa ta sai karatu ta samu imani na gaskiya wallahi ba za ta kyamaci abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayi ba ba za ta yi kyamar abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayi ba in ko za ta kyamaci wayannan abubuwan to ina tsoron Allah ina amfanin karatu ina amfanin karatun nata ina amfanin bautan nata saboda haka lewa musulmai mu sani wayannan abubuwa ne waɗanda idan mutum ya fara idan baya zama a cikin jama'a to zai fuskanci matsaloli da yawa wani mutum idan aka masa burgan ma har zai fasa auren wannan ko ba daidai bane suna da abubuwa da yawa wanda za su bijirin maka da abin in ka ce za ka yi aure da farko za a nuna ma kamar ana so da kuma abu na biyu ta ci a gidan nasu wanda za ka auren ba mutanen kirki ba ne na biyu a ce mazinata ne na uku a ce mata da za ka aure har cuta ne da ita duk dai wai halin kakin na hudu idan abin bai ci ba ta ce ba mutanen kirki ba ne har cinye mutane ma suke kaza ka duk dai shari daga nan zuwa ta kuma dukansu gaba ɗaya inda za ka yi bincike ba inda za ka samu wannan maganan ta ba ta sai wajen shaidan kawai saboda haka musamman ma'aurata wanda suke son su yi ƙarin aure lalle in ka tashi ƙara irin wannan auren za ka fuskanci matsaloli da yawa musamman irin matan da ba san addinin musulunci ba ba san Allah ba ba san manzon Allah ba lalle ana fuskantar irin wayannan abubuwan da yawa amma duk lokacin da ka san kai dai ga ubangijin gaban da ya faɗa kuma za ka yi ne dan dalili kaza dalili kaza in kana da dalilai kamar da muka faɗa lalle kai abin da ake bukata kai abin da ake bukata sai ka dage ka jajirce me ya kamata kai amma ka zamto adali duk lokacin da ka aje mutane guda biyu mutane guda uku mutane guda hudu ka zamto kana adalci a tsakanin su ka ji tsoron Allah ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tsawaita abin nan ya sa ainihin ya yi tsawa sosai ya yi gargaɗi sosai akan mutanen da suke karkata zuwa wajen mace guda ɗaya ya yi gargaɗi har cewa ran tashi alkiyama za ta yi da shayayyen ɓari shayayyen ɓari kaga abin ya tsananta me ya kamata ka yi duk abu na adalci wanda ka sani ka yi idan baka sani ba ka tambaya ka ji tsoron Allah harkokinsu idan ba ka son wani abu ne aikata ma baka so a gidan ka faɗa a gyara abin da kake so ka faɗa a ƙara wannan shine addinin musulunci amma ba inda addinin musulunci ya so ka zalunci wata a gidanka ko dukansu gaba ɗaya suna ƙarƙashinka a kulawanka a wajenka amma kana zaluntan wasu addinin musulunci bai da wannan saboda haka lewa musulmai mu sani Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake cewa ina haranta zalunci inni haramta zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalimu na haramta zalunta bisa kaina kuma kada ku yi zalunci kada ku yi zalunci da Allah subhanahu wataala saboda haka Allah ya kiyaye mu da zalunci da zaluntar wasu Allah ka sa mu cikin adalan bayinka Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka sa mu cika da imani ka ga bukatun mu baki daya ka ga bukatun mu wanda muka yi abubuwa na zaben nan da ya wuce Allah ka sa ka tabbatar mana shine daidai to Allah ka sa yi adalci a tsakanin mu baki daya ورضوان النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الاختلاف والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المثال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين